عني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأحد أشهد كده مودة للمعاناة وهذه إلى آخر البيت يمكن أن تتكلم إلى وجهه إلى كذا وتتمرن لكذا تقول للشر التعدية ثم أمتنوا دوهم ثم المتدين من يجرب ديوة على الفيديو على الرجل يسمون له في الوقت وعندنا الله من الذي إلى الذي يكون الشاكرا ومن الذي يكون بالتواضع تذكر إلى حكومة لباب ما درس من درس من الله نعم نعم نعم درس إلى الله في زمان كان قوة هكذا ما da yake babu shi'a babu ne da zai wara a kan shi'a diwa abin da yake kira da diwa shi ne a daudu wa ibrahim alhamdulillah ta'ala ko kora da nisan da mutum daga rahama da wani jiwa da wani jiwa wani ne yake kira a shi'a حدثنا سعيد بن ابي مريم wannan wato sai suna ne maryam babban malami ne masarin jiki domin ana faɗa a lokacin sa a hautarwa a kamarta a wajen hankali da sanin jiki lokacin da yake wato kayan da shi قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء أم الدرداء قرمها ما دون فيه غير الله saboda shi a zai ji na asila da yi ruwaya daga ummu da zari ba ta abu da da babban da yi ruwaya daga shi kai shi a ce yi wani ruwaya daga wato in haka ne da yi ruwaya daga gare shi ba wanda zana a dangana masa sani an abi da zari ba sani da yi da zalawa a yi da zalawa annabi alaihi salatu wasallam yake inna da'aniya hakika masu tsinuwa لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا تبالي فيها لا القيامة ما في وقت الله لا يقوم فيه من في جهرون هوا دا mutum da dabba komai da ya yi musu ba da ya wuri suke yi ba wurin wannan ba za su ba da shi da ba za su biya wala su ba a haka nan kuma ba za su ba za su yi ceto ba za su biya kan kowane da shi ai wato abu ne da ya haɗa da shi sannan wasu malamai suna fassara cewa la ya kuro da shi hada hada a duniya ba ya da su shi da su mutum kun yana da yawan kiwa to haka zo za a ba da shaida kaga ana ana neman shaida ko ko a wajen wato wajen jiwa ta ba wato ba za a karɓi shi da wani magana ɗaya biyu ce shi ba ba za ka karɓi da ba wannan hadisi ne ka sai wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabun jeri wa kila abu dawud da abu amana duk sun fitar da shi a cikin suna a jero wa kila ibn hibban da hakim da ahmad duk sun fitar da hadisi حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo kira da wanda Allah ya tabbata a gare shi ke la ya tabbata ne siddiqi bai dace ba bai kamata ga bai gaskiya ba mai yawan gaskiya an ya kuna da arada ya kuma zama mai tsiwa wannan za mu ji nan gaba abu da ya yi faru wata rana wani daga cikin bayan da ya na roƙa ya yi mace shi bai shi ne ba shi da ta yi wa uwar za mu ji ɗaya ne zai kasa bayani a kai kana da fito da mafi wannan ba dai zato na ne ce bai dace ga mu bi ba an ga bai gaskiya ga ni ba kuma gaskiya kuma a jira shi ba wannan hadisi shi ba hadisi ne wanda yake ingantaccen hadisi kamar yadda malamai wato suke faɗarsa. Sai babi na gaba babi na ɗari uku ok hadisi ne a yau hadisi na ɗari uku da sha takwas. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العاص عن ابي مريم عن حذيفه an da gobara ku jari an ku dai ba babu ne eh to ba kafin a zo na jiya ko wani yawa an ku dai ba ma ta da ana wato qaumun kadu illa uqalaihim al'an ma ta da ana qaumun kadu wata al'umma ko wata jama'a ba ta taba tsige ne wawa rika tsige wa junan su illa uqalaihim al'an ba sai sai wannan tsiruwar ta tabbata a kansu ba da aiki ce shi ba wanda ya shi ne wannan ba ce kaga shi yawa ba ce sai shi ne wanda ka faɗa a shi ne ko mai kyakkyawan isnadi to yanzu ne kawo babu ba ne da dari da arba'in da babu babu manna an amsa rufa a karɓar babu ce ke magana a kan wanda ya tsire wa bawa sannan kuma ya tattare yana da bawa shi ne kuma gidansa ya tsire masa sannan ya tattare حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن الكلاب بن شريح wannan sika ne cewa a zikirar ibn shuraih sika ne ana bi da gaba ya gwanda shi ne zikirar ibn shuraih shi ma sika ne dan ya bi ibn zikirar da shi zikirar ibn shuraih isa su sika ne an tafi daga kakar shi ne shuraih shi da hali alhali shi an kawo wato a zo da hali domin ana cewa duk yakokin da sai na hannu yana yawon da zan sai na hannu shi a domin akwai wanda cikin manyan malamai da cewa na ake kira a tsarin wato muhaima da ke cewa da taɓa ganin wanda ya fi shi falala a lokacin sa yana fara abubuwan da za a gari yawa sannan kuma yana da hadisai masu dumbin yawa to shi ne yake cewa قال إني أخبرتني عائشة أنا إلى باب الجبل سوى أن أبا بكر ذلك إذا وكتين يكتب عائشة وأنت عليه وقال بيان يعني أن أبا بكر لعن بعض رفيقه ذلك إذا وكتين وأنت هو تدرسين باين هو تدرسين باين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي يا أبا بكر يا أبو بكر اللعانون والصديق اللعانون annabi ne da su suna da yake jiki a wata ruwaya a cikin misalin bakare la'anu cewa ya tsinuwa wanda ji kuna da gaskiya kuma tsinuwa da yawan faɗa gaskiya kalla annabi ya ce wallahi ba haka ba ba za ta ba zuwa ba waran ku ta ba ina rance da wanda ya hadisi ka hawa idan mutum da yawan gaskiya ne to ba ta kuma da yawan tsinuwa ba annabi ne da Allah ya ce ya ce da wannan كلا ورب الكعبة اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة إذ يقدام توبيكو شيني مرتين أو ثلاثة بعد أبو بكر يوم في بعض رفيقه أقول لا سيدنا أبو بكر وسر الجنبين في حسن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلن نرجع كيك أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أعود يا معشر الله لا أعود ولا أستعيد ولا أستعيد فيه والله يقول لنا كلمة أتبع عليه الصلاة والسلام يوما هي لا أعود يعني لا أعود في اللعن ولا استعيد هو أسكن ولا أسكن وكبركم موت باقي لنا دليل أربعين للتقوى باب التلاعب بلعنة الله باب ديك ومن عن التلاعب بلعنة الله مدينة الدين ولا يتم وأتبوت دون الله ya ce wani Allah ya tsine wa ko wani Allah ya kace Allah ya tsine wa wani to sannan wa bi kaza billah ko Allah ya hada ka da mutum sa a duk da mutum suna fada ko wa billahi Allah ya sa ka a wuce Allah ko kuma mutum akan kan ne dora wa kansa in ba ka zama Allah ya tsine ba sai gwada akan kansa Allah ya fushi da shi Allah ya kaji a wutar jahannama ko wannan ba duk tsarin bayanin da ra'ayi da da magana da yake fara mutanen mu suna wannan to shine ba da shi a kasara musulmi tsara a kasara hijab عن أدان عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتلاعن بلعنة الله kada ku ɗauki ni da tsinuwar Allah sai wa da Allah ya tsine ba ko kuma ku ba ka dama Allah ya tsine ba da shi a kan ka wajen ayyadi wala bi karrabi ka haka kade ka ko jin Allah shi ma ya gwada cewa Allah ya hada wani da cikin wala bi na in ba haka Allah ya kora da auda ko to shi ma wannan ba mu saboda haka wannan wannan hadisi ke nan abu dawud ya fitar da shi da tirmidhi a cikin adab sa da wata ruwa ya ce wai wala bi nasi ki wala bi jahannam kaji mutum ya ce ya rantsi da wutar jahannam ko za mu hada rantsuwa da wutar jahannam babu la'anin kafir to wacce kama na magana akan musulmi da musulmi babu da yake magana akan la'anin kafir shi ne bukatar dan Allah ka duba musulunci bayan ya gaba da kai sai dawo wanda ba ba musulunci ku dai ba yana so ba bayani akan ya halitta ka shi ne bukatar kawai kuma zai sai Allah ya shi ne gudu wannan shi ne wa yanzu nan zai zama dole su kawai ya faɗa ya ce Allah ya shi ne wa ya halitta ko kalli azar cikin gida ya shi ne wa shi ne ya halitta shi ne a dasana ba mu masu tsara حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد ابن بيتان وانا يزيد ابن بيتان يجي وبدا أنا أبي هادي أبو هادي كومتي سلمان الأشجعي wanda ya rasu ne a lokacin Umar bin Abdulaziz ɗalibin abu huraira ce idan ya zauna da abu huraira tsawon shekara biyar yana tsibon karatu a wurin shi ne wato wanda ba wani abu hali an wani shi ne zauna ko na abu hali sun da ba wani shi wa babban malami ana bi huraira a inda ya rasu lalla abu huraira yake an ce ya ba ki Allah ko da ƙauna a adad mukirshi ko da ƙauna a adad mukirshi na ba roƙi Allah ya halakar da musulmi shi ne da musulmi domin mutum yake ko da kudi a larabci ka ce yi mun addu'a amma ta ne amma idan ka ce ko da wa'ayya yi mun wannan addu'a idan mutum ya zo yake da kai da aru wa da aru da bari a ta alaika jiya ne ba bakar addu'a ba ka ce na gode domin alaika yake amma idan yake da aru da bari a ta laka an kira yawa kyakkyawar addu'a su ji an tsara da ka da dole laka da alaji yake bambanta wata irin addu'a an gane ku to da aka ji da wannan to shi ne ke a in a yace a cikin ruwa kai yi addu'a Allah ya halaka ta ku ke shi ne wannan albarka da yake ni ni la qaw'a la ala da yake ku ya ba an kodi lokacin wawa ni ba su yi wa da soji ba. Walakin mu an kira mata an aiko ni ne dan zama rawa ga al'umma ba mu ci ne ba. Kuma abin da ake tsada ne. Amma idan mutum ya zo ya yi gamayya za a zuwa hanyar haramun ne ba wani addini. Da yadda albabu wani lokuta da musulunci ya yi na cewa addini wa kafin ba maka da kuɗi ko ɗaya. لعن معين amma لعن الجميع ko لعن العام mutum ya zabu inda Allah ya ci ne wa ya faɗa da Allah ya ce wa na'ana billahi ala al-kafiri mutum ya ce Allah ya ci ne wa kafirai wanda ya halatta domin ba wani kan talawa kafirai kana da wanda ya mutu yana kafiri ba za ka zuwa ruwa domin ya mutu da ba bi halatta yanzu ka kalli domin annabi ali da su da ma ce ba da nan wani ya da Allah ya da laysa laysa alayka buga ba ita wakin ali ba kaje kaje laysa laysa da kabila al-amr biro da Allah ya faɗa surat ali ba al'amarin su baya hannunka in Allah ya ga dama sai za a rautar da su ko kuma ya mutu ne da karbi duwar da yawa su wanda a nan ya rage kira su nan a lokacin da zai da sauki da ta shi ta ga da lalu mu'ayyan saboda haka haramun ne su yi la'anar mu'ayyan amma ku ce yanzu ya sa ya yi riga ita kadai ya wanda duk wanda ya sa ya wanda ya yi wannan ya halatta Allah ya kino Allah ya wuri ba ku kawo juna ba wannan ya halatta kafirai ba da ana tun layin a zuwa da shi na ana da kafiri duk wannan Allah ya faɗa amma kawo juna kawo shi da kalle shi da kino ba haramun na mutum da ya kafa wani da junansa ko ka kalle shi ko ka kalle junansa wani ka shi ne bai ya haramun amma in ka ba wuya kamar da duk wanda ya ta da wani ji wannan ya halatta Allahumma da ne da kafara da wani wannan ciki Allahumma da Allahumma da ne da kafara da wani wannan ciki yayi Allah ka kilo kafirai da kafirai yayi amma ka zo kawo sunan wani saboda azumi ce ka kile maka haramu shi za a kudin shi ba ka da lada yanzu kawai ka ɗauke shi a ce da zai ga jiki ga ya abu da ya ce shi ne ba wai saka ba a fi za in ido za ka kara da tabbaci da abi lahi wa jama shi ke nan kafi da abu na ka wuce gudu sai ka samu lada domin za ka za ka kai za ka aka yi tafiya a alƙur'ani amma mutum ya kama suna a rawun ne gida an ne an hana shi kaga mutum ne kuma ita na ku ga wato yadda wani zai zo za ku a tsarin musulunci yake faɗa balle da na wanda za a hau titi kawai duk kana ce wani za a ci ne ko wani sun yi wani abu aka wanda da cikin magabata yake mana ya ce ba ma zan yi ne ba kuma ma jin daɗin abu ke ba kuma ma goyon bayan mai goyon bayan sa amma kuma ba za su ci ne masa domin ile wannan kai kuma bai rubon ka tafi lalace ana shi gobe ka don ba wani sa ka ba shi ne ba domin na jana ta shi kana kana da wani tasiri ko wata wajiba da za ka yi na dini da wasu bayan Allah kawai ne yake ne kenan sai abin da Allah ya kuka kenan ba dai musulunci ba ruwa ba Abu Jahil yanzu ba a yi kai da ko tasiri kai kai tasiri ne ne ba ba wani ka in kana son dino kana kai bakara in ka zo ba da Allah ya yi alaka da shi da dai kai sai kai dino ka ka dini sai ka wuce tabbace da abi da abi da ya isa ba wuce amma inuwa ran mu'ayyana addinin musulunci babu addinin musulunci in dai musulunci babu babu saboda haka wannan shi ni a nan yake wala ji mu aiko a fata sai dai ni an aiko ni ne dan zikri ba da zuwa cikin mutane ba don sai muka faɗa cewa kowane mutum da ke daga rahama Allah da zuwa kusa على الأرض والإبعاد عن رحمة الله تعالى إن استواء سوى ذلك وانا جيد باب لا دليل على كله باب النمار باب ديك مكان عذاب النمار وأي نمار دون wato annabi ne shine wanda yake daukar da shi daga wannan gurin ya kai wannan gurin amma an ce ajin fasadi wa kyalli ta hanyar barna da shari don shi ko barna da shari cikin mutane wanda shi yake kira annaba annabi amma ka buku da hutu mun yi sirwa da kai me bambancin annabi da sirwa da kai me fuska shi da annabi me bambancin ita ba ta tara ba kai na farko bai bambanci sannan waye da kuke la duk suna da illa amma wani da kuke la duk da wanda ya ne kuka ju da ya sa haka yake malamai suka ce ya fi illa saboda shi ɓangarori biyu yake ba da hawa duka biyu shi kuma da biyu daukar da zai ke da gare da shekara ko ina cewa wai wannan ba na ga ba ne wanda ya zai so ya kawo ne kuma wata yawa to kai wani ina ga zai ko Allah ba ga ita mai bature yana cewa he who helps you about me he also helps me about you ake yi ko ita na ga a haka ne ma an wata da wani sau zuwa yake da shi wani ya ce kaza da kaza yake wani ya ce yake shigo irin ka zo ya an dinda yana da zuwa mai sallama da jeji mai mai sani kai ita ga shi ba ga jira shi ke nan amma na ga mutanen ku ba wai sai wa gabanni da yan siyasa ba kowa yana son da yi a zo a gaya wa an ce kaza duk da cewa akwai bambanci tsakanin teku wato jin teku ne da aiki da teku da bin jirgi ga amma na jin ya fi illa za ku wani baya teku ya baya ya ta a zo a yi yana da za a zo ne shi ba ba kyau wanda ya fi illa shi ne wanda za a ga teku mai aiki da shi ya fi illa to sannan me bambancin annabi manci da gulba gulma lana yake amma ce mashayi bidani wai duk kulle goma ta ce zuma ta ai da bambanci ko domin gulma sai bambanci tsakanin gulma da annabi ma gulma da munafurci sai bambanci da kusa a kuɗi ne suna da alaƙa amma da yawan mutum kowa babbar tun da Allah ya kawo babbar da Qur'ani amma shi marjani bidare wai dun din kun ne ko marjani dan kai wa ko ba ai wala hamdu wa sallu da ya fi da shi ko a wanda wanda ya faɗa yanzu eh to abin da wasu malamai suke fassara wa shi ne faɗar aibin mutum faɗar aibin mutum ka gane ko wannan ya ji ba zai ji daɗi ba ba da niyyar aibantawa ba shi ne gulma zai yi kyau kawai mai neman aure a ce a to za a auren mutum a gaya ma a jihar a daura auren sa ce da wata sauka za a daura a yi to wata ya kai wani mutum kawai ba wa ta zuwa sauka ya auren ka za a yi to Allah ya kai wani yana da shi ka gane ko to shi kuma ka ga wannan ka faɗa hujja na yi ya biye shi to amma kuma wato in ya ji ba zai ji daɗi ba domin shi abin da musulunci ya yi da suke zai bi su sai dai kai man nasiha sai dai kai man nasiha ba wai rika faɗa aikin ba ai sa suna ta dubo yan gida suna ta duba na cutar a wannan bayanan da malamai ce sai babu marawar shuwa ya ce can ai ko ma ka yi duk mutane su gurbar ce Allah ta wani abubuwan da ya rika kawo ba yace a ta mutum ya yi kaitu yace abba da wani lokacin sai ya yi kaya ya kawo fiski sai ya gaba kulma kuma a karatu ya ce to Allah ne ya yi ba yace ko ma ta ga yace Allah za ka yi dubara ke da wani ke kulma yace ya yi kulma wani zalimu da dago yace Allah ya yi ba yace to wannan ya ba illa domin Allah za ka yi dubara an kawai ko ina wani ba Allah da wani ya yi yake ya yace ta koko kana ya bazza da wani shi da Allah kada za mu ba ta koko ne kuma wani amma wannan kana ba da jami'in shi a Allah kan ta kafa da wani to haka sai ku yi wannan da ne ni abu da ya bari to wannan shi ne annama da alƙata da za mu biya da kawai gaba ɗaya biya da wannan da ya duk da wasu malamai suna bambanta حدثنا محمد قال حدثنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن منصور ابن المعتمد ابو عجاب domin shi ba na faɗa babban malami ne shi ne wanda wato wani malami abu hamza yake cewa ya shiga bagdada ya ga duk wanda ya tambaya akan wannan bawa na zai je rayuwar domin mutum ne da baya da jiki kwata kwata sannan babban malami ne da ake da cewa wajen biyayya ga ubangiji maɗaukakin sarki ya ya kai matuƙa domin da wahala gari ya wani zubar da hawa ya kawo tsoron Allah ga yawan azumi dan ana cewa kiyamun ne ne shi ne ke kara sun yana kiyamun ne baya wani to shi ne wannan ba wahala ana cewa ya rasa a ƙarni da biyu shekara ta ɗari da talatin da biyu bayan hijira to shi ne ke cewa mansur bin kira an ibrahim daga ibrahim ne kuma yanzu ne kuma sai da shi kuma a daga ibrahim ne daga babban malami shi kuma an haife shekara ta hamsin ya kuma rasa shekara ta tasa'in da shida bai daɗe a duniya wajen shekara ta arba'in da shida kwata-kwata ibrahim ne daga ibrahim ba wani to shi ne yake cewa an hammani daga hammam ibn al-hadi shi ma ce mutum ne mai yawan kiyamun da yake ya rasa shekara ta sittin da biyar bayan hijira shi ma ga da ɗari na babban jami'i ne ke kunna ma a hudai ba وقيل له وترى منا كان له كيف يحدث إن رجلا يرفع الحديث إلى عمر yace wani mutum yana zuwa ya dau magana ya kai wa sayyidina Umar wani mutum yana zuwa ya dau zance ya kai wa sayyidina Umar Allah ya kara masa ita fa kana mu kai sai mu kai shi sai mutum nabi sallallahu alaihi wasallam ya ku lalle wala da kawai da ta sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakun jarratan hatta annabi ne bai zai shiga aljanna ba ya ni da ba shi ne kanta annabi ne ba zai shiga aljanna ba Allah ya kiyaye hadisi na dari uku da ashirin da uku haddasana muhammadu sala haddasana musaddad قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن شعب بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخياركم النبي عليه الصلاه والسلام يقول شن فلا باكو labari in ba ku labarin zuwa yin zaɓaɓɓun ku ba wanda suka kowa ƙalu wala ya rasu da la duk da ce ba su ya fara shi Allah ƙalu fi fi Allah fi na ila rubutu kira la su ne mutanen da idan an gan da ake tuna Allah waye ka gan shi za ka tuna Allah shi ne wanda yake ma da fiha eh ba shi ba sai kuma ke ce ba in dai ya ganka to zai tuna Allah domin kai kuma da kun bin gaya maka ke kar dabi'a kaza mai kyau ce dabi'a kaza ba kyau ba yi kake da shi ba ne kukan da kake gaya wa ya kai to da ya ganka zai tuna Allah ko ya manta to wai da su yau da ke da abala ku jira ku ki jira ku kin bana ba ku labarin wato mabiya jawo kuwa قال ولا يا رسول الله التي بابيا وعند الله قال لي يا المرجع هو الذي كريما بابيا وعند الله لغير الله البخت دون عند الحنيفة والآل كان الرسول الإمام الآن الذي يجري لماذا كان الرسول وانا لوانا على الدعاء في ماذا أغانيه da yake kuma albaku da waɗanda suke zalunta al'adu wato al'ura a wanda ke kubutattu kubutattu al'ada da suke biyar da zira ko kuma da wato wani abu da yake barna kawai su ke biyar da wannan mutum kubutattu ne ba ruwan da amma zai ke biyar ta dole ne ya mutu ce wa ya ne masu ke kawo masu kaza. Sai masu lokacin kalmomin kasuwanci yana faɗa kuma kuwa to ba abin da ya bada ya faɗi sai kawai ya ke gida wai ga wani ya zo kuwa mai kama na yake ita gudun masu kira salatu da wai su za su nuna masu kowa su na ala to yana wani na su ne mafi ya kyau da Allah ya ke babu na ɗari da hamsin da ɗaya babu man sani a mai fadi yadda ya fara ɗaya nan ba kato wato a cikin da muke wato kullum za ka ba malami ba ta jari mutum ya duka ya fara na sai ya man sani a bari da ya ji ba na kuma ya aka zanna wani turo wato ɗan mata da suke rage mutunci kawai turo na taura a zai rage wanda su kasa kuma tura wajen Allah in ni ka turo mu wata kila zai yi da hawa ko shigar da abin da wani bangare idan Allah ya kai tura amma ya tsoro shi an yi tsara ya yi sai tsoro a wanda da kawai ya kawo a wani ya ce jama'a kaza kaza me ba mutum da wani wala ba da wani inna alladhina yashkuna an da shi an fashi kai ma kana so ka ya da baraka ya da baraka ko baraka an yi barna ba wani sai kaya ida ina masu kula da shi da rediyo suna wato ayyukan da suke yi suna za Allah gida ko ko ba za su fara wa Allah magana tafi kaza an yi kullum zai ta da kullum wata bai wa Allah ta ce mun yadda ta da zai ta ce umma mini da ni ko kullum tana da yana ni da ni ba ni ne bane to da ita ba na ko duki an madan da ba ba su kuma ita ma da ba ba da wani ce kaza yace Allah baya san ambatan ya zikiya in ba ka a cikin Qur'ani ba amma ba a zuwa wani ya Nuran ta kawai Allah baya san kuma Idan Qur'ani ta zo biya ko wani ko wani wani kake a kai amma har kawai ta faɗi ta ba ba amma wani za ku kawai aiki su kenan kai fulani ɗin shi ta zo cikin labari a ita YouTube ya magana a ita tuya Allah ya ɗauki wani ko wani ake gaya wa wani wani a ba a karbo wani tafiya ana ba ta kawai ana karbo yin shi yake su lokacin suna wata ba ta ce kawai sai wani ya kaji zai kashe wani zai yi ke tsaya a bai ce a ya ne ke ku ya ne ke ku ku ku ya ne ku a a ya ne ke ku ku bai ku sai ne ku ka ga ku ta zura ya ne ke ku ku ga ku ta ana ga biyo ne a abu abu ai sai a ɗauke su kawai inda Allah baya san baya san abu da suke kawai a ɗauke su saboda haka za mu ji laifin wanda ya ji tsara kuma ya ya ke ya ba Allah baya san حدثنا محمد بن محمد بن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وعبد بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب وتعدد بن ماهي بن هذا سويد سويد شيء بن ماهي بن هذا domin babban malamin ne da ake cewa ya rasu ba a karni da biyu shekara ta ɗari da ashirin da takwas. Eh, shekara ta ɗari da ashirin da takwas. To shi ne ke cewa an manta bin Abdullahi Mansur ibn Abdullahi shi ma babban fakiri wanda ake cewa ya yana cikin manyan ɗaliban hukumar bin Ahmad Abdullah ya rasa shekara ta tsayin biyu ɗan jaya na ana tsanci da kurashin ana ali bin abi talib radiyallahu anhu qal sai na da Allah ya rawa mutai dai al-qaidul fahika bai faɗa tsara bai faɗa al-raja a rinkin ko ya ko ya rubuta a social media wanda ke yi a yanki yau ne ha da wanda yake yana ne faɗar da wanda da wanda ya yana bin yi bin sawa wajen zunubi a wurin Allah ya ce da wanda yake da wanda ya yana ce kun ga sai a san me ya kamata a faɗa a social media don kullum kawo social media ce kan abubuwa nan hauka wanda ba wa gani kawai mutum ya rubuta wani abu ko shi turo wani abu ya yaɗa duk wani abubuwa ne mara rai hadisi ne wanda yake da kyakkyawar tunani حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن عبد الغالي عن شبيب بن عوف قال شبيب ابن عوف ودا روايه عبد الله بن مسعود sun kuma su ibn awu kana iya gaya mana wato wannan suna to sai yake cewa bani ke kana ibadu man da ne a ibadu ke bin fa'ala ana cewa duk wanda ya ji barna kuma ya yada ta fa huwa fiha kallazi abdaha a kan wannan barna kamar wanda ya bani ta da shi da wanda ya barna su sai za a ba su zunubi ɗaya saboda haka sai ake shi ma jiki ne kyakkyawa wanda yake da kyakkyawan musulmi حدثنا محمد بن كان حدثنا قبيصة أخبرنا حجاج حجاج بن محمد الأعور وابن يوسف السلمي wannan shi an ya rasu ne a shekara ta ɗari da tamanin da shida bayan hijira. To shi ne yake cewa an ibn Jurayjin an a'a a'a ibn Abi Rabah babban malami ne. Ina cikin manyan fuka haku da ba a dace ba na manyan malamin fito ne. Abu Hanifa yana cewa bai taɓa ganin a cikin manyan malamai da ya haɗu da su fiye da arawa. domin ya yi hajji sama da sosai a ƙafa da lokaci kuma yana da kamar ido da yawa yana da matsalar ido guda ɗaya sannan kuma rabin jikin da ya kai kai a ƙafa don an a cikin kan da yana a ran su ba za ka a gaya ba amma ya wu yana da masu bangaren da ya shanye shi wannan ba ya wu yana da gudubata wannan bangaren amma ba da cikin bai wa dana a cikin sarki ya yi mata da dana magana an dinka da ya kamar wasu ce ya ce yi wasu ce ya mutu ne wasu ka ce yankewa a kai duk da wannan magana da yake da ita lokacin da ta ce su ya ga wannan abubuwan da shi ma abin ya gaba lokacin da aka rabu lafiya da su bai to shi ma an za su yawa a mutane sannan ya haɗu shi na zama babban malami ya ci da malamai ta akwai guda da ya ci da wani duk kuma ya koyi abubuwa kuma domin abdullahi na afirka abdullahi na umar suna cewa idan mutane su zo gurin tsawon karatu zai ci in ɗan an maka ne ki kai kuna da alaƙu za ka zo gurina abdullahi na umar da abdullahi na afirka in dai mutum ya zo daga mafi ya a ya kamata ku zo ba zo ku tare a nan al'adi akwai alaƙu a maka sunan bai za a koya musu la hau da zaku ba wa hada sannan mutum da da baya magana sosai shi ne yake in ya zo da abu in ka kai zai magana to lallai kuwa karatu zai koya karatu zai koya sannan cewa mai sai da yake shekara ishirin masallaci da gurin kwanan na yake zuwa ya zauna da ibadarsa na yake kwana da ta haka sai ka ga nan da ta fito wa kawai da Allah ya wanda na jiki za ka yi mamaki ana je shekara ta ishirin da bakwai bayan hijira ya kuma da kuke shekara ta ɗari da sha hudu ya yi tsawon rayuwa a wato a lokacin da na yi shekara wajen da ɗaya wasu ba suna cewa shekara ta ɗari da sha bakwai yau saboda haka a namu wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwansa yana da abubuwa masu bakari sosai ko ma da fito Allah ya kula Allah ba ne ran nan kaya Allah ba ne ran wato nan kaya alamar ajaha ina yana ganin cewa duk wanda ya yada wani abu da zira ko pornography ko tuna ko bidiyo to shi ba lallai wato za a yi masa za a za a yi masa alama annakan shi ne wato garko duk me ya da barna tazara ko hotunan mata ko abin da ya kama da wannan ko abin da na mata da shi ma a dama ta tabbata shi ne ali al-bahisha ya kulu a ya al-bahisha wa ya da barna shi ma wato zulmi ya tabbata a kansa za a masa alama ana wuri da wannan duk wanda ya da barna da tsari to za a masa babi na gaba babi na gari da abin da shi babu na aljiya wataƙila ya kasa za mu tsaya musan bakar amari da wasu mazanin da rawu ba su babu na hanya babu da yake magana a kan mai yawan aibar da mutane ko mai aibar da mutane aibu ba kun san magabata a jiki yana bukari wata rana a mafi ta a isra'ila gwamnati ya yi tsara sai ya annabi ya yi da shi ta ta kai sai ya rantsu yace wallahi da ina ina a jero ma tara na rasa da kwaci da ba wani ciwa kada kuma a cikin ta ya kai ya ga wa annabi ta da tsara da shi haka ne sai dan gobe da yake ina zuwa ya gaya ya isa tun da dai saboda gudun aibar da mutane ba ya zo aibar da wani ya fi gani sai ya yi haka da shi da zuwa ne ya gaya wato ya ya gaya ba ya gaya ba abu da yake ce nuna ba shi ne ya ce ya isa wallahi shi ne yanzu kare da ruwa ke billahi da ila ila sun ya ruwa da shi kai yayi ai wallahi da Allah ya kaza kaza alaikum salam wani daga cikin magabata wani ya taɓa shiga kuma gida wasu suna cewa malam kiribas ne kiribas ko gane ya rasu shekara da ya kowi ko shekara ta ɗari ɗari dubu ɗaya da tara da ɗari da tara a lokacin ya rasu ko su jawo ko wani lantarki shi da kiribas da wani zai jira a wani lokacin na yi kiran zuwa su jawo da su suka wani ya taɓa shiga gida ya masa ya ta awa sai da ayaniya ya ka ce ma'aikar wanda ya shigo gidan da yi ya ce maka ba sai ce kai kuɗa ne kai ba wa Allah da zane sun ka zo ci ba ka gaya ba shi ne ka zo manzan jiwa ki sake suna da jin ta ta bai zo wannan yake in ka zo jiwa na cikin sanar da ni na ce zo jiwa amma kuma bai gaya mun bai zo ba kowai iya sanar da sai bayan sun gaje shi da yawan da sai ya yi bai zo wannan abu da gaya mun ba da shi da gida ba a ba ka iya tafiya to su magabata na gaba ta kan su ka tafiya ba ta doki da na biyo ba ta kai alba ba kamar yadda wani malami yana bin wata barwa Allah gari da nada kun ga ai babu mutane sosai sai ka kawo ki lokacin nan har sai ka buka da kuma kowa to yana bin wata da biyu a wai da wata da buka a wai da ba da hukun ya kama da kawo ki sai dutsen ta ba kuma tana yi sai ta zama kirki ko sai ta zama tana ciwa sai ta gani kawai sai ga tana kallon da sai ya hau maganar Qur'ani ta ce alhamdulillah Allah na gode ba a ji Qur'ani wai da ke ruba mata alheri kawai sai ya hau maganar Qur'ani to mazawata na da zuwa a tsirin sun da aibin ta amma mu ne ba ni aka aibin a yaya aka ce a bada lalacewa su mu asali ba za a yi su ko a ce makasai ko kowa ya zo ko ba haka ba ne ba su ba ko ne ba su ma a kuma bayan ko biyar na to wani zama kuri kuma da ana biyar na to wa na zuwa na kuri na nan ganin kaya kana da wani ne kwan aiki mota ce ta zo ta haɗu da wani a kira da ta yi da gaba ɗaya mota ta kawo da wallahi kowa da mota ba kowa da yake ba ba kowa ya tafi aka na ga abu da mutum a tafi dai yana sa abu ta shi hankali amma mutanen mu wani na ɗauka da rashin kuri da rashin imani da rashin sanin ya kamata tsirara za ka fito ba a ina za ku ba ta da wata don wata a kan da kuma kuma amma wallahi wasu na ɗauka da ɗauka ba ka kuma su da kowa aibata al'umma aibata su kuma ba ta ba a gaskiya dubara ku wannan hadisi a karatun da muka yi gaba shi wannan ya fi kowace kalmomi shi za ku shi duk sauran za ku kalmomi ba wahala an imran ibn zabiya imran ibn zabiya ko imran ko imran na an abi dikiya mukai mukai sa'adi قال سمعت عليا يقول da ake kai ta yana cewa la ta kuno rujula rujula kada ku zamto masu garaji shi ne rujula kada ku zamto masu gaggawa da garaji mazahihu mazahihu masu yada da sun da abu ya shi da muke fara Allah haddi ba bai mutum wani za ka yi wani yau sai ta abu a rediyo ko wace fara abin da wannan kuskure wallahi kuskure bi haddi mutum min al-kabir an yu'adita bi kulli ma sami'a Allah ba ba ba ba shi cewa so ake ka zama mai tasabbu ba ko da labari da za ka faɗa ka tsaya da tasabbu mai bibiya sannan ka sassa ya kamata ka gaya wa wani wanda ba zai gudu ba zuwa wanda zai kawo gyara shi za ka faɗa amma za ku wata addiran ce wani ya zo wani ya ga da shi amma wani na gaya wa na ce ka gwamnati ya yi ciki na ɗaya da na biyu wani ya ga da alƙur'ani ya san da kawai na abinci da suke amma wani sai ga ya zo zuwa awa sai sai tura ta a wani shi kai da zaka tunani sai wannan kanta da ke guda a wani shi wani shi ne tunanin da zan Allah ba zai irin kuma zuwa ke da ita kai ba ka da tunani ba za ka yi naka tunanin ba ki wani ba wannan abubuwa ne da ya kamata ku lura da su sai aka ce ke kan mu zama mutane ba su yaka ba daga na aka kawo kan da iyawo sai shi gajiya ko ina ce ko ido ka ko mai ba ta gajiya ba za yi masu yada an gani ko kutura ga wata kalma an gaji wata zo ta ji ne zuwa ta hadisin zai shi tambaya ko wata kalma kutura shi kuma mara koyin sai shi ne kutura albazuru shi ne wa ko albazi ko albazuru shi ne wanda yake na mafuratinsa azabu da suke ko ba inna min wara'ikum bara'a domin a gaban ku domin albara tana nufin gaba tana nufin baya yawa ya daga da zai ta zuwa ke min wara'i barkakun ila rabbil ma'asi to zai da haka albara kamar da muka faɗa tana da shi ko dai gaba ko baya ya danganta da ya san ko alqur'ani suna da yawa bala'an wato mubarri'an bi sanani a shidda aka bai da arabi akwai bala'i bi sanani gaba da gaba gari kalma ta uku mukuli'an mai gajiyarwa mukuli'an mai gajiyarwa wa umuran mutama'ila da al'amura masu sauri haka ne wa umuran kuta ba da da an aura ba tsawon gaske za a zauna cikin tsanani kuma a rufe tsawo shi ne kuta ba da ai kauri da mukuliha mukuliha ko ko mukuliha don akwai ke zuwa wata fuskar ma mukuliha ne mukuliha daidai ne na kuma a wato al-mutamahi sun ya sun kawo akwai wannan kalmar ko muliya ko muliya ko muliya suke yi an gani yawwa wa wato wa umuran mutama ila da kuma al'amura wanda suke masu tsawo rudu'an sannan masu nauyi shine rudu'an masu nauyi ba za mu yi daga za ka kuma mutuna kada ku zama mutane masu garaje mazayi masu yada gwagwarmin sistem guduran waɗanda ke wato marasa koyi shiri wanda ba ya koyi shiri shi ne wato guduran ba inda bin wara'ikun bana domin gaba gari ku za a samu wani bana'i wanda yake mubari'an mai tsananin a cika muklihan kuma kamar karku kamar da ya zuwa taku nusar kuma yadda kuka biya shi kuma muklihan yana nufin wato mai gajiyarwa wa umuran mutama'ila da al'amura masu tsawo rudu an wanda suke masu nauyi an gane shi ne wasu malamai suka ce wannan magana ta nauyin da ya kuma rufe yadda ake yi cewa a nan ne ba ko da ke ganin maganganu ne na annaba bai salatu wa sallam wato suka rafa a yake da cewa ba hukumi ba ne marhuli domin kalmomi ne da ba ku yi da hanyar ba ba kai zaru da yake kamata ya ci da hanyar hadisi ne da yi wa islam islam da ya inganta حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسرائيل بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك اذا كان تذكر فتلو عيب تقواك واذكر عيوب نفسك فقال في ما تعيبه in ka tuna za ka aiwo sai ka zauna lafiya eh duk wanda ya fi da wannan tunanin ku za ku ga baya aiwa da mutane amma ko wanda tabi'a ce aiwa da mutane da ibu islam amma magana ce mai kyau حدثنا محمد بن كان حدثنا بشر كان اخبرنا عبد الله كان حدثنا ابو مولود ابو مولودي haka shi bada hadin shi ne ba da ibn Musa shi ne sunansa an zai ni mauna kaidin haza kai alhaza wannan ce maduru shi na ga hadisin ba shi da yawa alhaza sana'a da yaran mutu ta kalma yake an yi kirma an yi bin abbas bi kauni ya Allah wajen wala talidu abukum wajen fadin Allah wa rubuce sarki kada ku rika wato jifar junanku ta hanyar yin gulba da annan gaba na aikin mutum wanda ka yi kar ku ga aiwar da juna kawo da ku kai bani ta an layi da hannu ba a duk ma'ana ba a kai kada ta yi kai ka dukkan zai حدثنا محمد بن قال حدثنا موسى قال حدثنا وحيب قال اخبرنا داوود عن عامر قال حدثني ابو زبير ابن الزحاق قال فيها نزلت في بني سلمة ولا تدعوا به الأسباب yace wannan ayar akan mu da tsokamu wannan salama da Allah yace wala jaraba ku bil azab kada ku rika jiban juran ku da mu ku na kai la ka diba ka rika ga ya kuwa ka tuna tuna da baya shi da an alƙabi ne na alƙab suratul mujaddid an ali kadi kadi ma ne na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaba ne ta zo na ya zo mana walaita min narajul illa na hujjuma babu wanda ga cikin mafaje na da suna biyu abu da ya annabi ya koma madina ya samu kan madina duk suna da suna biyu fajalan nabi da na da suna da ko sai annaba ne ta zo na sai kira mutum sai ce ya kula ya kai wani bai kulo da ya zo da na ta ko sai kai irin abun mamakin nan inda kuma su babu bin ya zo da ba a zo zura baya zuran banza ne shi kuma annabi dukkan ba ko ne a garin bai gani ba ya ji ana gaya so da haka shi za ka kana so ka samu kima a gurin mutum mutum ya tsaye wa ko yana kirba ma ka zuciyarsa ka nemi gudunar da shi ko da ya ko da wasu na fara zuran banza sai ka sai ka je har ana da yake ko hadu in baka gan shi ba ba ka ce a wani dan ka fito wannan sunan da yake so wannan hadisin Abu Dawud ya fitar da shi a cikin hadis Tirmidhi a cikin Tawhid Ibn Majah ma da Ahmad da Hakim duk sun fitar da shi a cikin Kitab Tawhid حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي وقيل عن الحسن قال سمعت إكري ما يقول لا أدري أدري ما جعل لسانه بدعاء yake ban san waye ya sanya wa ɗan uwansa abu ba ibnu abbas al-abu ibnu abbas ban san waye daga cikin su ba ko bainar jariya da ta'amadu baina aiki wata rana ko muna gurin sai wata baiwa take aiki a ƙarƙashin su in tsara a dumuna a sai dai daga cikin abdullahi ta abar ko ta ko wasu yake ya zaniya ya ce wata lafiya ba gane ba sai ɗayan ya ce wa ɗaya shi bai ruwa ya masa wani abdullahi ta abar ya ce wa abdullahi ta kuma ko abdullahi ta kuma ya ce wa abdullahi ta abar ma da ka da kalmar da zo fitowa su yawarsu ranar da na wuri illan wato to haddaka fi duniya to haddaka fi dakara idan ba yi maka ko kuma in ba yi ba hajji a duniya ba kan abu da ta gaya maka to ana yi rana ba ka ce mata wani lafiya an yi ta ba haka in ka da kaza ya ce ba da labari in kuma mutu lafiya ce ba an yi ina na da cikin gudunma a cikin mutum ba shi Allah baya son biya ba ko ko biya da albarka in mai sanar da bai yi kima fada in mai zuba shi ta yi da ta an samu mai yiwu to bai yi kima fada ba da kima to ka tafi da ni a a sai su ka ji wannan fila dai an kama ka a gurin domin an ba da ba in ta kai ka goce su guna da tabar da ya ba don ba ka da ke yiwu to da haka wannan shi a kan ma ma wato a nan duniya wato a nan yi ra'ayi ba a ciki ibn abbas ne ladhi kana to aka ji abla da abbas ne inna la la yuhibbul fahil mutafahi Allah ba ya san ya ba ya ko ya da dike hadisi da kan ji hadathana muhammad bin qala hadathana abdullah bin muhammad qala hadathana muhammad bin sadiq qala hadathana isra'il an al-amad an ibrahim an al-qama عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالسعادة وجعل المؤمن بمن يوم سيبوه wannan na an tuka kai abuwa tuka an ɗan shi ne tuka kai rika tuka da na ci ba wani shawara da ce abubuwan da wasu ne ba wasu ne ka gani ban ya hawa kuma yana tuka da shugaban kasa ko gwamna ko wallahi ba kyau in za ka yi magana da ita da kudin yawo ka za a faɗi ka amma saboda harkar siyasa ko mulki idan mutum ya hau ita na jin zarfi da zarfi wani Allah zai iya zure su sai kafin mukamu bukati a kan mutum zai iya sa ake wani sai da kai wa mutum da kaza ana da shi ko hauya a kan wani bin da ana da rani shi shi ya kaji saboda ya taba mu sai ce duk da rani da shi da hali da wannan wallahi ba ba wani da ke ke ke ke ko bidi da wani da ana da wani bukati ba ko ba haka bane to ka ga haka ma ku dauki kai da siya da kwalaitu in kana da dalili wa ka kai da su ko mutane da kai da hakki ba dukuri da Allah dan wasu za ka ana burge su ko wani abu ko ya ha ku ne shi ba ba kai ko an da shi dukuri Allah dukuri mato wannan misali bai dace da tsarin da shi ita wannan abu ko akan ka duka sakara da waya da cewa wai bayan da wasu tattaunawa a jiki ne za ki mutu a gaban ku za ki mutu ne da tauna ya faɗa da bakin su yake duk da suke da kuma bai taɓa zaɓe da naira goma ba amma kullum suna da kai ba sai ka zuwa ba a kai yi wa al'umma kai za ku kira a ake fito na fito da shugaba ba ta da musulunci ba ne Allah ku ne ko da ba da ke ba ba to kai ta abu da ne yake yi wanda shi ne abu ne amma wasu na ganin kamar da ya sani ko da shi goro a ya ce ba sai da goro wai ka za a bai abubuwan da ake iya fitowa a wajen su amma ba a ɗakin mutum kai shi wannan mutum ne wannan ba shi ba ta a duk mun yi wajen ba ta wannan babbi ko rashin kunya kalmomi na da suka wuce da duk wani yana ba albabi albaza a cikin wani rashin kunya duk wannan ba aikin mun yi da shi ta ce da zuwa ana yanzu wa ramu jari ba wani da ya ta jiro babu da zai magana a kan bambancin shi kowa za mu cewa duk da ba a ba daidai ba ne ka zo ka daɗe shugaba kuma ya daidai ne ka rage ma bambancin ko kuma ba ba shugaba ko shi kuɗi ko na ko kawai bambancin da roƙo shi ne babu da ra'a da zuwa ya ko wani bambancin da ya rawa da ra'a da ra'a da ra'a da ra'a da ra'a da ra'a da ra'a da ra'a da ra'a